الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar juma'a 22 ga watan zulka'ada shekara ta 1434 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya dace ma 27 ga watan tara shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna aljami'ul sahih kafin darasi ne wa laifi 'yan tambayoyi suna iya gabata na'am
malam kamar kusa yanka kamar mutum ya yanka kuma bayan ya daga wukal kuma yanka kamar a kowace ya yake iya yana iya mai da wukal wai menene hukuncin idan mutum ya fara yanka a iya zatansa ya gama yanka da ya ɗauke wuka sai ya ga wata jijiya bai ida yankewa ba ya halatta ya maida kwarai da gaske maganar cewa in ka fara yanka ka ɗage wuka idan ka maida ka sake yankawa cewa wannan dabba baya halatta a ci babu wani dalili da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane ko shi yanka shari'a ta nuna mana menene ake buƙatar a yanke a wuyan dabbar da ake yankawa shine a yanka makogwaro da jijiyoyi biyu waɗanda suke gefen makogoro wanda ake kiransu da hausa jannaye su ne a larabci ake kiransu alwadajan da makogoro da waɗannan jijiyoyi biyu to haka ake buƙatar in an ɗora wuƙa a yanke su gaba ɗaya don haka shari'a ta wajabta mana kyautatawa akan yanka tare da cewa kyautatawa akan komai abu ne wanda ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta mana kamar yadda hadisi yake cikin sahihu muslim riwaya ta abu ya ala shine shaddad ibn aus Allah ya kara masa yadda ke cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa inna Allah kataba al-ihsana ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinu al-qitla wa idza zabahtum fa ahsinu adh-dhibha wal yuhidda ahdukum shafaratahu wal yurihda bihata zan Allah ke cewa lalle Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya wajabta kyautatawa akan dukkan komai an gane ku muminai Allah ya wajabta musu duk abin da za su yi su kyautata zan Allah sai ce fa'iza ƙataltu idan kun yi nihin kisa ma'ana shine alkisas mutum ya kashe wani in har za a kashe shi to wajibi ne a kyautata a wajen kisa ko kuma ya cancanci a zubar da jininsa saboda wani laifi da ya yi wanda shari'a ta tabbatar da sakamakon wannan laifi zubar da jini to wannan dole ne a kyautata a kan wannan kisa shi ne ya ce fa'iza ƙataltun fahasinul kitila idan za ku yi kisa manzan Allah ya ce ku kyautata kisa sai ya ce wa iza zabahtun fa ahsinu zibha in za ku yi yanka manzon Allah ya ce ku kyautata yanka na daga cikin kyautata yanka manzon Allah sai ya mana misali sai ya ce wal yuhidda ahadukum shafarata ɗayan ku idan zai yanka dabba manzon Allah ya ce ya wasa wukar kuma yana daga ƙarin kyautatawa wasa wukar ba a gaban dabba ba ake kuma can gefe inda ba ta ji ba ta gani ka wasa wuka sannan ka zo da ita in ka zo da ita kuma ka zo da ita a ɓoye saboda ta san komai ne ne wal yuhidda ahadukum shafarata manzon Allah yace ɗayan ku ya wasa wukarsa wal yurihi zabihata wato ya hutatar da abin yankansa dan haka in zaka yanka dabba ka tabbatar da wukar tana da kaifi an gane ko amma a iya zatanka tana da kaifi lokacin da ka fara yankawa wukar ta kasa yankawa in akwai wata a kusa wadda take mai kaifi kana iya ajiyewa ka ɗauko ka ci gaba da ita ko kuma kasancewar kayanka a iya zatanka cewa ta yanku da ka yanka sai ka gama kogoron ne kaɗai jijiyoyin nan baka yanke su wanda su kuma suna daga cikin cikar yanka alwadajiya to sai ka mai da wuka ka yi da yankawa ba dalilin da ya nuna cewa in ka ɗauke ka sake maidawa haramun ne cewa ba za a ci wannan dabba ba
wata rana wadda misali aka ware kowace rana akwai azkar inda ake kamar su da karfin da za a yi kuma rangani da wannan shin wai akwai wani zikiri wanda yake banta da wata rana cewa na ranar juma'a daban na ranar asabar daban na lahadi daban haka tsawon kwanukan sati ba mu san wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya keɓance cewa rana kaza ga zikirinta kaza rana kaza ga zikirinta kaza illa kasancewar ƙara ba da kuzari da ƙarfin gwiwa ran juma'a daga cikin zikirin da aka fi so a yawaita shine salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kamar yadda ya kwadaitar da mu a cikin hadisi ingantacce a tsawon sati a duk raneku sunna ce mustahabba ka yawaita salati ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yinin da ake bukatar mutum ya matsa lamba shine yinin juma'a hakanan yana daga cikin zikirin da aka keɓance shi da ranar juma'a shine karanta wato suratul kahf wato kudaranta to amma in banda su cewa wata rana ga zikirin da ake da buƙatar a yi wata rana ga zikirin da ake buƙata a yi ba mu san ba wani dalili daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan haka na'am ha? wai dangane da kame baki a ranar layya ba za ka ci komai ba sai an dawo daga idi kuma in za ka ci ka ci daga naman layyarka shi yana da asali da tushe a cikin shari'a kwarai da gaske haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke aikatawa kuma haka yi sunan tama mubinai kamar yadda Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ke cewa a idi na azumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin ya fita masallacin idi manzon Allah yana sa wani abu a bakin shi dabino manzon Allah yake ci ana sai ce kuma mara in ma uku ko biyar ko bakwai haka manzon Allah yake ci kafin a je masallacin idi idi na azumi amma idi na layya ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama baya cin wani abu wato sai ya dawo daga idi kuma yana ci daga naman layyarsa an gane ko yana ci daga naman layyarsa kuma har ma su da yawa ake cewa an fi so mutum ya fara cin hanta lalle akwai hadisi illa kasancewar ba san ba menene ingancinsa na cin hanta duk da cewa kasancewar kowane nama daga cikin naman dabba ta layya za ka iya ci duk da cewa ita hanta ta fi saukin sarrafuwa da gaugawa ba tare da ɓata lokaci ba amma hadisin koda ya inganta baya nuna cewa ya keɓanta da ita na'am
Thank you.
eh wai misali kamar mace ce ce bayan ta aihu an gane ko mijinta ba tare da ya kusance ta ba sai ya ce ya sake ta shin akwai idda a kanta ko ba idda ko kuma mace ce ce bayan ta yi jinin al'ada ta samu tsarki mijinta bai kusance ta ba ya yi tafiya an samu wata da watanni sai ya aiko takarda ya ce ya sake ta shin za ta yi idda ko ba za ta yi idda ba tare da cewa ta tsarkaka bai kusance ta ba sannan ya turo mata cewa ya sake ta a nan abin da muke so mu gane idda Allah ya shar'anta ta saboda wasu hikimomi wanda ya sanar da mu wasu hikimomin wasu hikimomin kuma wato hankulanmu sun taƙaita game da gano su yana daga cikin hikimar da ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta idda ga duk macen da aka sake ta dan kar a ɗau ɗan wani a kai ma wani sannan kuma yana daga ƙarin hikima shine ba da lokaci da wata tazara su ma'auratan su je su yi tunani kai da ka sake ta ka je ka yi tunani an gane ko aka dan baka wani lokaci don haka kasancewar a nan in mace aka sake ta ko da bayan ta tsarkaka to wannan wajibi ne akan ta sai ta yi idda don iddar ba ta taƙaita ba akan cewa kar a ɗau ɗan wani a kai ma wani hikimar ba ita kaɗai bace ba lallai yana daga cikin hikimomi na idda kasancewar a tabbatar da cewa a mahaifarta ba dan wani kar a ɗau ɗan wani a kai ma wani idan mutum ya saki mace in mai yin jini ce ubangiji ta'ala ya shar'anta cewa iddata ba ta karewa sai ta yi jini uku ɗaya na bin ɗaya ko kuma ka ce sai ta yi tsarki uku ta yi jini ta tsarkaka ta yi jini ta tsarkaka ta yi jini na uku in ta tsarkaka shi kenan ta nisanta ko kuma ta yi jini in ta yi jini na farko sannan ta samu tsarki in ta yi jini na biyu ta samu tsarki in ta shiga jini na uku an gane ko kafin ta tsarkaka in dai ta fara jini na uku to ta masa nisa in har yana son ta nan sai ya sake biyan sadaki ya tambayi alwalanta an yi zama wanda yake na musamman in mace mai ciki ce shine haife cikinta da zaran ta aihu shikenan ta nisanta an gane ko to don haka kasancewar a nan sannan kasancewar hikima ta biyu idan kama mace misali saki daya kaga anan kana da damar za ka maida ta matukar bata gama idda ba wannan hikima ce ta ubangiji subhanahu wata'ala kamar yadda yake cewa la tadri la Allah yuhdisu ba'da zalika amra da yace in kun saki mata ku zaunar da su a cikin gidaddajin ku har su kai lokacin da za su gama idda su kar su fita a karan kansu kuma kar ku fitar da su sai dai da sharaɗi illa an yi ati na bi fahishatin mubayyina wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallahi faqad zalama nafsa la tadri la Allah Allah yuhdithu ba'da zalika amra wannan lokaci da aka bada da cewa ta zauna a gidanka hikima ce takan iya yiwa in ka fusata nema akan wani abu kana iya hucewa nan da baya nan zuwa gaba sannan a koma to dan haka dai misali yanzu mace bayan ta gama jini ta tsarkaka mijinta bai kusance ta ba ya yi tafiya sai bayan lokaci mai tsawo ya turo takardar cewa ya sake ta wannan dole daga ran da ta samu labarin an sake ta daga ran nan za ta daula safi saboda abin da za mu tsaya mu lura da shi kafin wannan labari ya cin mata shin mata aure sunanta ko kuma sakakka a matsayin mata aure ce kenan sai daga lokacin da ta samu labarin saki daga lokacin nan za ta fara idda kamar yadda ubangiji ta'ala ya ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru dan haka kenan anan aihuwa da ta yi ta samu tsarki bai kusance ta ba ya aiko takardar cewa ya sake ta wannan tsarki da ta samu baya nuna cewa ba za ta yi idda ba daga ran da ta samu labarin saki daga ran nan za ta dau lissafi darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna dai cikin kitabul hajj mun tsaya karshen wato babi na 124 kai tsaye insha Allah ta'ala za mu tashi farkon babi na 125 قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله باب الذبح قبل الحلق قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا هشيم وابن بشير الواسطي قال أخبرنا منصور بن زاذان عن عطاء وابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح ونهوه فقال لا حرج ولا حرج قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا أبو بكر وابن عياش عن عبد العزيز بن رفيع عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم زرت قبل أن أرمي قال لا حرج قال هلكت قبل أن أذبح قال لا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال لا حرج وقال عبد الرحيم يعني ابن سليمان الرازي عن ابن خصيم هو عبد الله بن عثمان أخبرني عطاء عن عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال القاسم بن يحيى حدثني ابن خصيم عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عفان أراه أم وهيب يعني ابن خالد حدثنا ابن خصيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال حماد يعني ابن سلمة عن قيس بن سعد وعباد بن منصور عن عطاء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا محمد بن المثنى هو أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الأعلى وابن عبد الأعلى قال حدثنا خالد هو الحذاء عن إكرمة هو مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يعني السائل رميت بعد ما أمسيت فقال لا حرج قال هلكت قبل أن أنحر قال لا حرج قال حدثنا عبدان وابن سليمان قال أخبرني أبي عن شعبة وابن الحجاج الواسطي العتكي عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالبطحاء فقال أهججت قلت نعم قال بما أهللت قلت لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال أحسنت انطلق فقف بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتيت امرأة من نساء بني قيس ففلت رأسي ففلت رأسي ثم أهللت بالحج فكنت أفتي به الناس حتى خلافة عمر رضي الله عنه فذكرته له فقال إن أخذ بكتاب الله فإنه يأمرنا بالتمام وإن أخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحل حتى بلغ الهدي محله wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na mutumin da ya yi gaggawa ya yanka hadayarsa kafin aski kamar yadda bayani ya gabata yadda abin yake a tsari ayyuka ga mai hajji a ran goma ga wata kamar yadda manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya karantar da mu kuma ya ce ni ta aku zo an nima na sikakun na yi haka don ku koyi yadda aikin hajji yake ta wajena a ran goma ga wata bayan an wayi gari a nan musdalifa bayan sallar asuba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a mash'arul haram ya fuskanci alƙibla ya yi ta ambatan ubangijinsa gab da hudowar rana manzon Allah ya bar musdalifa ya kama hanya zuwa mina akan hanya manzon Allah ya tsinci tsakuwa guda bakwai lokacin da ya zo mina farkon aikin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fara shine ya jefi aljamratul kubra da tsakuwa guda bakwai ta farko manzon Allah ya ce bismillahi Allahu akbar shida bayan ta farko kowace idan manzon Allah zai jefa yana Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar da ya gama wannan jifa aiki na biyu da ya biyo baya manzon Allah sai ya je yanka hadayarsa bayan yanka hadaya manzon Allah sai ya aske kansa bayan aske kai manzon Allah sai ya gangara makka ya je ya dawa fulin fada kenan a takaice abinda muke so mu gane a ran goma ga wata farkon aikin da alhaji zai yi shine zai yi jifa sannan yanka hadaya in ta yankawa ce in ta sokewa ce a soke kamar rakumi kamar saniya sannan wato sai aski ko saisaye bayan aski ko saisaye sai dawaful ifada to wannan babu sai malam ya ce babu zabhi qabla al baban da ke bayani game da mutumin da ya yi gaugawa ya yanka hadayar shi kafin ya aske kai an gane ko duk da cewa abinda baban yake nihi iya abin da yake a sunnance ne mutum ya yanka hadaya kafin aski wannan shine ake bukata to ina ga mutumin da ya aske kai kafin ya yanka hadaya kenan shi wannan baban abin da yake nuna mana abin da yake sunna kenan yanka hadaya kafin aski to idan mutum ya yi akasin haka kenan menene hukuncinsa mun fahimci baban ko? to shine anan abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda yake cewa su ilan nabiyu sallallahu alaihi wasallam amma manzon allah sallallahu alaihi wasallama tambaya tambayar kuma a ran goma ga wata amma na halaka game da mutumin da ya aske kansa kabla an yazbaha kafin ya yanka hadayarsa wani hauhi da abin da ya kama da haka an gane ko? faƙada sai manzan Allah ya ce la haraja la haraja manzan Allah ya ce ya yi ballaifi ballaifi kaga inda su samu ne abin da ya dace kenan wato ya yanka hadaya sannan ya yi aski to amma shi wannan sai ƙoƙarin ya yi aski kafin ya yanka hadaya shine ya ce amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya amman halaka dangane da mutumin da ya aske kansa kabla an ya zuba kafin ya yanka hadayarsa a ƙada sai manzan Allah ya ce la haraja la haraj an gane ko la haraj ta biyu wannan ta'akidi ne karfafawa ne ban laifi ban laifi ma'ana abin da yi yayi sannan a wannan hadisi na gaba abdullahi dan abbas yake cewa wani mutum ya faɗa ga manzon allah sallallahu alaihi wasallam a ran goma ga watan zulhijja ya ce zurtu qabla ana armiya ya rasulallahi na je na yi ɗawafu ziyara kar mu manta bayani ya gabata ɗawafi na ran goma ga wata ga alhaji in ma ka kiraye shi ɗawafu ziyara ko ɗawaful ifaba ko kuma ɗawaful fard to shine ya ce zurtu wato na yi ɗawafu ziyara ƙabla an armiya wato kafin na yi jifa menene matsayina ƙada sai manzon Allah ya ce da shi ya yi laharaja ban laifi qala sannan sai wani ya ce halaktu ya ce ya rasulullahi na aske kaina qabla an azbaha wato kafin na yanka hadayata qala sai manzon Allah ya ce la haraja ya ce kai ma je ka bar laifi qala zabahtu qabla an armiya wani yazo ya ce ya rasulullahi na yanka hadayata kafin na yi jifa qala la haraj manzon Allah ya ce kai ma je ka bar laifi an gane ko karka fahimci cewa mutum ɗaya ne jama'a ne da dama wannan ya gabatar da aiki kaza akan aiki kaza wannan ya gabatar da aiki kaza akan kaza kowa sai ya zo sai ya ce ya rasulullahi na yi kaza kafin na yi kaza maza Allah sai ya ce je ka ban laifi kamar yadda yake cikin wata riwaya a ran nan ba a tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da wani aiki da aka gabatar da shi akan wani face sai manzon Allah ya ce ifa'al wala haraj je ka kai ban laifi kaga a can hadisi da ya gabata na farko shi wannan tambaya aka yi dangane da mutumin da ya yi aski ko ya yi saisaye kafin ya yanka hadaya manzan Allah ya ce ban laifi wanda abin da ya kamata shi askin kenan ya biyo bayan yanka amma a nan sai askin ya gabaci yanka manzan Allah ya ce ban laifi a wannan hadisi na biyu shi wannan caye na yi dawaful ifada kafin da yi jifa wanda aiki na ƙarshe shine ya maido farko wanda kuma na farkon kuma sai ya maida shi ƙarshe wanda a farko abin da ya kamata ya yi jifa in ya yi jifa ya yanka hadaya in ya yanka hadaya ya yi aski in ya yi aski sannan ya je ya yi ɗawafu ziyara to a nan sai ya ce zurtu kabla an arniya aikin na ƙarshe shi ya gabatar da shi akan na farko manzo Allah ya ce masa la haraj ban laifi yayi sannan wannan shi ko yace halaktu qabla ana azba kamar yadda ya gabata kenan a wacce riwaya na aske kaina kafin na yi yanka wanda yankan shi ya kamata ya gabaci aski manzon Allah yace la haraj kai ma ban laifi sannan wani yazo yace zabahatu qabla an armiya ya rasulullahi na yanka hadaya ta kafin na yi jifa wanda yankan shine na biyu jifan shine na farko amma sai ya gabatar da na biyu akan na farko shi ma manzon Allah yace ban laifi to wannan yana nuna mana kamar yadda bayani ya gabata kenan farko mutum ya yi jifa in ka yi jifa sannan yanka hadaya in ka yanka hadaya sannan aski ko sai bayan aski ko sai sannan sai a zo maka a yi dawaful ziyara to don haka in mutum ya gabatar wani akan wani to wannan ba laifi a kansa kuma aikinsa ya yi kamar yadda irinsu al'imamu ahmad irinsu al'imamu shafi'i akan haka suka tafi babu wani fidiya a kanka tare da cewa su imamu malik Allah ya ji kansa da wasu daga cikin malamai suna ganin jera waɗannan ayyuka wajibi ne idan mutum ya sunkuyar ya gabatar da wani akan wani aikinsa ya yi hajjin shi ba ta ɓaci ba amma sai ya ba da fidiya don haka suka ce faɗar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da ya ce na haraj wannan yana nuna cewa babu zunubi a kanka amma ba yana nuna cewa babu wannan fidiya a kanka don haka suka ce wajibi ne jera waɗannan ayyuka in mutum ya sunkuyar dole sai ya ba da fidiya to amma mafi yawan malamai irin su al'imamu ahmad da sauransu jerawar sunna ce an gane ko jerawar sunna ce idan mutum ya sunkuyar ya gabatar wani akan wani to wannan ba laifi a kansa kuma ba maganar ya ba da fidiya a ƙarƙashin faɗarsa da ya ce laharar na nuna cewa babu zunubi kuma babu wata fidiya wannan kuma magana ita ce wadda take mafi kusa wannan irin daidai yake da hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa duk wanda aka wayi gari yana azumi ya manta ya ci ko ya sha ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi ko ya shayar da shi ya san da cewa Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi a ƙarƙashin wannan lafazi da malamai suka kalli wannan lafazi da manzon Allah ya ce Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi sai suka ce wannan na nuna ba abin da ya shafi azuminsa azuminsa ya yi tunda Allah ne ya ciyar da shi ya shayar da shi al'imamu malik sai yake cewa Allah ya ciyar da shi ya shayar da shi ba za a kama shi da laifi ba amma akwai wajaucin ya rama azumi maimakon wannan azumi da ya manta ya ce ya sha an gane ko kamar yadda a nan ya ce la haraj da manzon Allah ya ce yana nuna cewa babu zunubi to amma akwai wajabcin ba da fidiya domin jerawar a wajensa wajibi ne darin fa'ida a wancan hadisi sai aka samu riwaya ingantacciya manzon Allah yake cewa la qada'a alaihi wa la kafara ba ramuwa ba kafara a kansa duk mutumin da ya ci ko ya sha akan mantuwa yana azumi shine na malam sai yake cewa wa qala abdurrahim abdurrahim ibn sulaiman arrazi ya rawaito wannan hadisi daga wato abdullahi ibn usman shine ibn qusaym kenan shi kuma daga abba shi kuma daga abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan irin wannan riwaya ta ahmad ibn yunus ahmad ibn yunus shi daga abubakar wato ibn ayyash daga abdulaziz ibn rufai daga abba shi kuma abdurrahim kenan daga ibn husayn daga abba daga abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan alkasim ibn yahya shi ma ya rawaito hadisin daga ibn husayn daga abba daga abdullahi dan abbas daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ma da yake cewa wa qala affan wato affan urahu an wuhai malam yace ina zaton shi affan wato ya yi riwayar hadisin ne daga wuhai kenan lafazin urahu wannan fada ce ta al'imamul bukari urahu ya ce ina zatansa shi afan ya rawaito hadisin ne daga wuhai ibn khalid shi kuma daga abdullahi wato ibn usman shine ibn husayn daga sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas kenan sabanin waccan riwaya ta ahmad ibn yunus da wacce riwaya ta abdulrahim arrazi da alkasim ibn yahaya kenan su duka daga wane ne daga ibn husayn daga aba daga abdullahi dan abbas kamar yadda can abdulaziz ibn rufai daga aba daga abdullahi dan abbas shi kuma anan affan daga wahayb ibn khalid daga ibn husayn sai ya ce an sa'id ibn jubair maimakon kenan an aba ibn abi raba sai ya ce an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma Hamad ibn Salima daga Qais ibn Sa'ad da Abbad ibn Mansur su kuma daga Abba maimakon an ibn Abbas wato sai suka ce an Jabir radiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'idar zawwa da waɗannan riwayo domin malam ya nuna mana sabanin da aka yi wato akan Abba da kuma Abdullahi dan Abbas idan ka ɗauki ibn Husayn a riwayarsa da shi da abdulaziz ibn rufai gaba ɗayansu sun rawaito wannan hadisi ne daga abba ibn abi raba daga abdullahi dan abbas an gane ko don haka kenan wannan na nuna malam yarin jayar da waccan riwaya akan riwayar affan daga wahayb ibn khalid daga ibn husayn daga sa'id ibn jubair maimakon aqwa ibn abi rabah kenan sai yace an sa'id ibn jubair an ibn abbas radiyallahu anhuma sannan kuma wannan riwaya ta hudu da malam yazo da ita hanyar hammadu ibn salima daga qais ibn sa'ad da abbad ibn mansur daga aqa maimakon su ce an ibn abbas sai suka ce an jabir radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam wanda duk waɗancan riwayu uku da suka gabata kowa daga abdullahi dan abbas ne kenan don haka wannan riwaya kamar malam yana ishara zuwa cewa riwaya ce wadda take shadda wanda ya ce jabir ibn abdullahi al-ansari sannan daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wanda suka jingina hadisin hanyar wahayb ibn khalid shi kuma da ya jingina cewa sa'id ibn jubair daga abdullahi dan abbas sannan wannan riwaya ta gaba ikrima maula na abdullahi dan abbas wannan kuma hanya malam ya zo da ita domin karin karfi akan cewa tushen hadisin wato ba daga jabir ba ne ba daga abdullahi dan abbas ne kamar yadda wannan riwaya ta ikrima daga abdullahi dan abbas allah ya kara musu yadda ke cewa an tambayi manzon allah sallallahu alaihi wasallam faqala sai mai tambayar ya ce ramaitu ba adama amsaitu ya ce ya rasulallahi na yi jifa bayan na kai marici wanda shi jifa na ran goma ga wata ya sha bamban dangane da jifa na ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga menihin jinkirtawa jifa na ran goma ga wata iya abin da yake sunna mustahabba kafin azabar mutum ya je yi tare da ya halatta bayan azahar ɗin kakan iya yi har zuwa dare domin in aka ce almasa ita almasa wato tana farawa ne bayan sallah ta la'asar kenan zuwa dare shine ake kira da almasa daga bayan la'asar an gane ko zuwa dare shine ake kira da almasa to shine anan shi yake cewa ramaitu ba da ma amsaitu ya ce ya rasulallahi na yi jifa bayan na kai marici menene matsayin jifa ta wanda iya abin da yake sunna kafin azhar ake bukatar mutum yayi faqala sai yace la haraj manzon Allah yace jifan ka yayi ban laifi amma shi ko jifa na ran 11 da na ran 12 da na ran 13 iya abin da ake bukata sai bayan azhar ake zuwa a yi shi da marici ake bukatar a yi shi an gane ko kenan ta hanya biyu suka bambanta jifa na ran goma rami ɗaya ake jifa shine aljamratul kubra kuma hanya ta biyu da suka bambanta kafin azhar ake buƙatar a jifa amma na ran sha ɗaya da na ran sha biyu da na ran sha uku ta hanya hanya ta farko da suka bambanta a ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku rami uku ake jifa gaba ɗaya sannan inda suka ƙara bambanta sannan shi bayan azhar ake yin shi na ran sha ɗaya da sha biyu da sha uku an gane kenan wannan daɗin fa'ida ne akan waɗancan riwayu tunda wancan ciyayi na je na yi ɗawafin ifaba wato kafin na yi jifa manzan Allah ya ce ban laifi wannan ya zo ya ce na yi aski kafin na yanka hadaya manzan Allah ya ce ban laifi wannan ya zo ya ce na yi yanka kafin na yi jifa manzan Allah ya ce ban laifi wannan kwa sai ya ce ramaitu ba da ma amsaitu na yi jifa bayan na kai maraice manzan Allah ya ce kai ma ban laifi qala halaktu qabla an anhar ya ce ya rasulallahi na yi aski kafin na soke hadayata ƙala la haraj manzan Allah ya ce kai ma ban laifi sannan malam sai ya biyo da hadisin abu musa al'ash'ari Allah ya kara masa yadda ke cewa kadimtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa bil babaha ya ce na iso wajen manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam a lokacin nan yana babaha wanda kar mu manta bayani ya gabata albabaha shine ake kiran shi da wato wadul wannan wannan ana kiran shi da wato shine wannan wadil wadil wadil muhassab shine ake kiran shi wadul muhassab ko ka kiraye shi albafaha ko ka kiraye shi al'abafa to shine ya ce na iso ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama a lokacin nan wato yana bafaha wanda kasancewar shi abu musa ba tare da shi ba aka zo daga birnin madina shi ya tafi birnin yaman daga can da ya zo miƙati na mutanen yaman shine da ya lamdam a nan ya ɗau harami sannan ya iso birnin makka sai ya samu manzan Allah a wurin da ake kiran shi albafaha da ya zo faƙala sai manzan Allah ya ce da shi a hajjaj shin ka zo da niyyar hajji ƙala na'am abu musa ya ce ƙwarai ƙala sai manzan Allah ya ce bima a halalt wato da mi ka ɗauko niyya an gane ko kar mu manta bayani ya gabata abinda ake nihi da al-ihlal wato shine ɗaukaka murya game da abin da mutum yake nihin yi in hajji ce kenan ifradi kenan labbaika hajjan idan tamattu'i ne kenan labbaika umra labbaika umratan mutamatti'an biha ila al-hajj idan kirani ne labbaika umratan wa hajjan to shine anan manzon Allah yake tambayar sa bima a halalta da me ka ɗaukaka muryarka umra ko kuma hajji قلت سينتي لبيك بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم yace ya rasulallahi iya abin da na faɗa sha na yi labbaika ya Allah na amsa maka na koma amsa maka da irin abin da manzanka sallallahu alaihi wasallama ya ɗaukaka murya wanda karin manta bayani tuntuni ya gabata ya halatta mutum ya ɗaukaka ya yi ibahami a cikin aikinsa na hajji kai ne kun saba akwai wani dan uwanka misali daga can shi miƙatin ku ya sha bamban za ku haɗe a birnin maka amma baka san ba me zai yi tamattu'i zai yi ko kirani zai yi ko ifradi zai yi to a nan kai kuma kana son aikin da ya yi ya zamanto aikin naku ya yi dace to ba laifi in an zo miƙati sai ka ce sai ka yi kenan tarbiyya an gane ko kamar yadda shi abu musa a nan ya yi wato ihlal da irin abin da manzon allah sallallahu alaihi wasallam kaddar cewa abokin naka sunan shi jabir sai ka ce labbai ka bi ihlalin ka ihlali jabir kamar yadda anan ya ce labbai ka bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wa sallama in ya so in ya so in kun haɗe da shi sai ka tambaye shi wanda mi ka ɗauko niyya in ya gaya maka in ya so shi kenan sai a ci gaba in kuma akwai kenan gyara a nan sai a gyara kamar yadda shi abu musa da ya faɗa ma manzan allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce ga abin da na yi ca na yi labbai ka bi ihlalin ka ihlalin nabi sallallahu alaihi wa sallam ya ubangiji na na amsa maka dangane da abin da manzanka sallallahu alaihi wasallama ya yi niyya da shi wato na aikin hajji ƙala sai manzan Allah ya ce a hassan ya ce ƙwarai ka kyautata in ɓalik faƙuf bil baiti wa bis safa wal marwa manzan Allah sai ya ce masa je ka wato ka yi ɗawafi sannan kuma ka yi safa da marwa an gane ko kamar yadda ya gabata a waccan riwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tambayar shi shin akwai hadaya tare da kai halkana ma aka min hadi akwai hadaya tare da kai abu musa ya ce kuntula na ce a manzon Allah ya ce to wannan manzon Allah ya ce masa je ka ka yi dawafi in ka gama dawafi ka yi safa da marwa in ka gama safa da marwa manzon Allah ya ce kunci haraminka sai manzon Allah ya ce masa ni ma in ba dan cewa akwai hadaya tare da ni manzon Allah ya ce da na kunce harami na to shine anan Abu Musa yake cewa manzon Allah sai ya ce da ni in qali faquf bil baiti wa bis safa wal marwa je ka kai dawafi kuma je ka kai safa da marwa da nayi safa da marwa yace kuma ataitu mar'atan min nisa'i bani qais sannan sai na je ma wata mata daga cikin matan banu kais shine kais ibn sulaim wato mahaifin abu musa al-ash'ari don haka ake kiransa abdullahi ibn kais al-ash'ari mahaifinsa ne kais wannan mata wato matar wani dan uwansa ne wadda kuma kasancewar danginsa ne to shine anan yake cewa sai na je ma wata mata daga cikin matan wato banu kais fafalat ra'as wato ta kunce mun kai abinda ake amfani da wannan lafazi wato shine ma'ana a tsehe kai domin a tsine kwalkwata kamar yadda a wacce riwaya sai yake cewa fa mashaqatni aw ghasalat ra'si ta tsehe mun kaina ta wanke shine abu Musa ya ce aw ghasalat ra'si ma'ana ta wanke mun kaina aw kenan tana iya zamantowa bi ma'ana wawul adab kenan fa mashaƙatini wa ghasalat ra'si ta tsehe mun kai kenan ta wanke ka yace thumma ahlaltu bil hajji yace sannan wato sai na dau harami wato da hajji a ran takwas ga wata kenan kaga kenan wannan me yake nuna mana lokacin da yayi dawafi yayi safa da marwa miyai kenan sai ya je aka tsihe masa kai kenan ya aske ya yi sai sai ya rage gashinsa sannan shi ne ya ce ma a halaltu bil hajji sannan a ran takwas ga wata sannan sai na ce labbai ka hajjar fakuntu ufti bihin nasa hatta khilafati umara radiyallahu anhu ya ce sai na kasance ina ba da fatawa game da yin haka cewa duk mutumin da ya ɗauko niyyar hajji in dai babu hadaya tare da shi to ya kunce wannan niyya ta hajji ya maida ta umra ma'ana ya yi ta matu'i an gane ko kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ni ya ce haka na ci gaba da ba jama'a fatawa haka zamanin manzon Allah sallallahu alaihi duk da cewa hajjin ban kwana ce daga wannan shekara bai sake yin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya ci gaba da ba da fatawa a zamanin abubakar har aka kai lokacin khalifanci na umar umar sai ya ji irin fatawar da abu musa yake badawa an gane ku shine ya ce fazakar tuhulahu umar ya kiraye ni sai na bashi labari na ce ga yanda lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da ni tunda babu hadaya tare da ni maza Allah ya ce niyyata in kunce take ne in maida ta umra don haka kenan da na gama umra manzon Allah ya sa ni na yi aski kenan sai a ran wannan na yi sai kenan sai a ran takwas ga wata sannan na ɗauki na ɗauki niyya ta haji to don haka shi sai ya ci gaba yana ba da fatawa umar sai ya ce da shi inna a kuzbi kitabillahi ya ce in har mun yi riko da abin da Allah ya faɗa mana a cikin alkur'aninsa fa inna hu ya amuruna bitama domin ubangiji ta'ala na umarninmu game da cika kowane ɗaya daga cikin aikin haji da umra in umra ka ɗauko niyya to ka cika ta in haji ce ka ɗauko niyya ka cika ta domin ubangiji ta'ala cewa wa atimmu la hajja wal umrata lillah ku cika haji saboda Allah umra ma ku cika ta saboda Allah kenan anan shi Umar yana kyamar mutum ya ɗauko niyya ta haji ya kunce wannan niyya ya maida ta umra tunda alkur'ani ya ce wa atimmu la hajja ku cika haji lillahi saboda Allah wal umrata umra ma ku cika ta lillahi saboda ubangiji ta'ala shine anan yace inna a'udhu bi kitabillahi in har mun yi ruko da alqur'ani yace to fa innahu ya'muruna bit tamam domin alqur'ani na umarnin mu game da cika haji da umra wanda shi Umar wato yana ganin cewa wannan tamattu'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya sahabbai wannan ya keɓanta da wannan lokaci don haka yana kyamar ya zamanto mutum ya kunce niyya ta hajji ya maida ta umra amma ba dan yana kyamar ta matu'i kwata-kwata kamar yadda wasu ruwayu suka nuna an gane ko ko kuma yana kyamar a cikin wata daga cikin watannin hajji mutum ya yi umra sannan a wannan shekara kuma sannan mutum ya yi hajji sai ya ce fakuntu shine sai yake cewa fa innahu ya amuruna bitama domin alkur'ani yana umarninmu game da cika kowanne hajji ko umra sai ce wa inna a bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya ce in ku mun yi riko da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa inna rasulallahi sallallahu alaihi wasallam lam yuhilla domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kunce haraminsa ba hatta balaga hadiyu mahilla wato sai da hadaya ta isa wurin yankanka an gane ko sai da hadaya ta isa wurin yankanta saboda kasancewar suna ganin cewa iya abinda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ifradi yayi alhali manzan Allah sallallahu alaihi wasallama wato kirani ne anan karka fahimci cewa akwai cin karo tsakanin alkur'ani da sunna ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a kafa hujjar da umar yake alkur'ani ya ce wa atimul hajj wal umrata lillah sannan kuma kasancewar anan shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai kunce harami ba sai a ran goma ga wata kenan don haka shi Umar yake ganin wannan tamattu'i da wannan kunce niyya ta hajji mutum ya maida umra ya keɓanta da wannan lokaci don haka da shi da abubakar suke kyamar wato yin tamattu'i a wannan lokaci saboda kasancewar iya tawilinsa iya abin da suka fahimta dangantar wato wannan hadisi da wannan babin iya abin da yake nuna mana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai aske kanshi ba sai da hadaya ta isa wurin yankanta sai da manzon Allah ya yanka hadaya kenan iya abin da yake sunna mutum sai ya yanka hadaya sannan zai yi aski inda kasan ya ce lam yahilla inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya aske kanshi kafin ya yanka hadaya kaga anan menene menene fa'idar lam yahilla hatta balaga alhadiyu mahilla kenan wannan abin da yake nuna mana a wannan gaba za mu fahimci cewa yanka hadaya na gabatar aski sai in mutum ya yanka hadayarsa sannan zai yi aski kamar yadda mu yake cewa babu babu zabhi qabla alhal baban da ke bayani game da yanka hadaya kafin aski to shine anan yace fa inna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lam yahilla bai kunce harami ba an gane ko hatta balagar hadiyu mahilla sai da hadaya ta ta isa wajen yankan ta kenan sai da ya yanka hadaya kenan sai da manzon Allah ya yanka hadayarsa sannan ya yi aski kenan wannan na nuna mana kenan yanka hadaya shi yake gabatar aski in mutum ya yi a kuskure ma'ana ya fara yin aski kafin ya yanka hadaya to wannan yayi kenan daga baya sai ya yanka hadayar kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce if'al wala haraj babu man labbada ra'sahu inda al-ihrami wa halaq قال حدثنا عبد الله بن يوسف هو التنيسي قال أخبرنا مالك وابن أنس ابن مالك الأصبهي المدني عن نافع هو مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما عن ابن عمر عن حفصة رضي الله عنهم أنها قالت يا رسول الله ما شأن الناس حلوا بعمرة ولم تحلل أنت من عمرتك قال إني لبلت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنهر wato wannan babi ne wanda ke bayani dangane da mutumin da ya daddafa gashinsa a lokacin da zai dau harami an gane ko wahalaka sannan ya aske kansa kenan lokacin da ya kunce harami shine a ran goma ga wata a farko lokacin da zai dau harami ya gyara gashinsa ya daddaba gashinsa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sannan kuma a ran goma ga wata lokacin da ya je ya yi jifa ya soke hadaya sai ya aske kansa menene matsayinsa shine anan malam ya shigo da hadisin hafsa Allah ya kara mata yadda take cewa na faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce da shi ma sha'anun nasi hallubi umra me yasa dukkan jama'a sun kunce harami a sanadiyar wato gama umra kowa da ya gama umra ya kunce haraminsa walam tahlil anta min umratik kai da kai dawafi kai safa da marwa baka kunce haraminka ba ƙada sai manzan Allah ya ce inni labbadtu ra'si ya ce domin ni wato na daddaɗe gashina an gane ko waƙallattu ra'si waƙallattu hadi manzan Allah ya ce kuma na ma hadaya ta rataya wanda kar mu manta alamar da ake ma hadaya shine a tuka wata igiya a rataya mata takalma a wuya sannan kuma a tsaga tuzo wanda yake na dama jini ya zuba sannan a sanya wani abu a goge jini shi ne ya ce wa ƙallatu hadi wato na ma hadaya ta rataya fala a hillu don haka manzon Allah ya ce ba zan kunce harami ba hatta an hara wato sai na kai lokacin da na soke hadaya kin ji abin da ya sa ban kunce ba to a nan kasancewar ciyayi inni labbar turas wato na daddaɗe gashi na an gane ko tare da cewa kuma abu wanda yake tabbatacce kamar yadda zai zo a babi na gaba a ran goma ga wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a hajjinsa ta ban kwana manzon Allah aske kan shi yayi ma'ana kulu yayi ba sai sai ba wanda wasu daga cikin magabata jumhurin malamai suna ganin cewa duk mutumin da ya gyara gashin sa ya daddabe to a lokacin da ya kunce harami iya abin da ya zama tilas a kan shi shine wato ya aske kan shi ya yi kolo ba sai saye ba kamar yadda a nan maza'ala salatu salama ya ce in ni labbar turasi na daddaba gashi na wa kalladu hadiyi na ma hadaya ta rataya fala a hillu hatta an har tare da cewa lokacin da maza Allah ya kunci harami me yayi wato aski dan haka malam ya ce mallabba da ra'sahu inda al-ihrami wa halaka kamar yadda su jumhurin malamai suna ganin cewa in ka gyara gashinka ka daddabe shi lokacin da ka kunce harami to ba maganar sai sai iya abin da zaka yi aski zaka yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yi tare da cewa wasu malamai iya abin da suke gani ba tilas bane ba ka yi aski in ma ka yi aski ko ka yi saisaye duk ɗaya ne wannan ba su da bambanci an gane ko daddabe gashi baya nuna cewa dole ne lokacin da ka ajiye harami aski za ka yi ba za ka yi saisaye ba nan iya abin da shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne yayi to amma ba yana nuna cewa baya halatta ka yi saisaye kana iya yin saisaye kana iya yin aski kamar yadda za mu iske a riwaya ta gaba babu la halki wa tafsir inda al-ihlal قال حدثنا أبو اليمان هو الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة قال نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك النافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال اللهم ارحم المحلقين قالوا والمقصرين يا رسول الله قال قال والمقصرين وقال الليث يعني ابن سعد الفهمي حدثني نافع رحم الله المحلقين مرة أو مرتين قال وقال عبيد الله يعني ابن عمر العمري حدثني نافع وقال في الرابعة والمقصرين قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا أمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قال اللهم اغفر للمحلقين قالوا وللمقصرين قالها ثلاثة قال وللمقصرين قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء النافع أن عبد الله بن عمر رضي الله أن عبد الله يعني ابن عمر رضي الله عنهما قال حلق النبي صلى الله عليه وسلم وطائفة من أصحابه وقصر بعضهم قال حدثنا أبو عاصم هو النبي عن ابن جريج عن الحسن بن مسلم عن طاووس وابن كيسان اليماني عن ابن عباس عن معاوية رضي الله عنهم أنه قال قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشكس wato wannan babi ne wanda ke bayani game da abin da ya zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na yin aski ko saisaye wato a lokacin da mutum ya kunce harare au a nan karka ɗauke ta bi ma'ana mutum ya yi wannan an gane ko cewa ka yi aski ka yi saisaye bayan da za a yi biyun nan su haɗu a lokaci guda alwawu a nan bi ma'ana au kenan mutum ya yi aski ko ya yi saisaye a lokacin da ya kunce harami duk ɗaya babban banci saɓani ga malaman da suke ganin cewa in dai ka gyara gashin ka ka daddaɓe to a lokacin da ka kunce harami iya abin da ya zama tilas a kanka shine yin aski ba saisaye ba shine anan malam sai ya shigo da hadisin wato abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda ke cewa halaka rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi hajjati lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aski a hajjinsa an gane ko don haka kenan a wacce riwaya ne ce inni labbadtu ra'asi wa qallabtu hadi sai ce fala ahillu hatta anha don haka ba zan kunce harami ba sai na kai lokacin da na soke hadaya to wannan riwaya ta wannan babin sai ta nuna mai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi aski ya yi to don haka a can sai suka kalli cewa tun da ya daddabe kansa kuma a ƙarshe ga ya aski ya yi kenan duk wanda ya daddabe kansa dole abin da zai yi aski zai yi ba sai sai ba shi ko ba bambanci kamar yadda wacce riwaya ta gaba za ta nuna mana shine anan malam sai ya biyo da hadisin abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda yake cewa lalle manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a ran nan kinan ran goma ga wata manzon allah ya ce allahumma rahamil muhallikina ya allah kai rahama kai jin kai wato ga masu aski kansu qalu wal muqassirina sahabbai sai suka ce wal muqassirina ya manzon ya rasulullah ya manzan Allah su ma masu saisaye yi musu addu'a kenan ƙul Allahumma rahamil mukassiri an gane ko suka ce kul suka ce qalu wal muqassirina suka ce ya rasulullahi su ma masu saisaye yi musu addu'a qala sai ce allahumma arhamil muhalliki manzon Allah ya kuma cewa ya Allah ka ji kan masu yin aski qalu wal muqassirin suka ce ya manzon Allah ya addu'a ga masu yin saisaye qala sai ya ce wal muqassirina yace ya Allah masu saisaye ma ka ji kansu a wannan riwaya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi addu'a ga masu yin aski su biyu a cikon na uku manzon Allah sai ya yi addu'a ga masu yin saisaye Lais ibn Sa'ad yake cewa Nafi ya bani labari abinda ibn Umar ya faɗa masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce rahimallahu al-muhallikina marratan aw marratayn Allah ya ji kan masu yin aski maza Allah ya faɗa so ɗaya ko so biyu wannan kenan kokonto aka samu so ɗaya ko so biyu to amma a wacce riwaya so nawa ya faɗa so biyu ya faɗa Allahumma arhamil muhallikin Allahumma arhamil muhallikin qala sai yake cewa malam yake cewa wa qala ubaidullahi ubaidullahi ibn umar al-umari yake cewa haddathani nafi wa qala fi rabi'a a karo na hudu sai ya ce wal muqassirina manzon Allah ya ce wal muqassirina ya Allah ka ji kan masu yin sai kenan da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce yarhamillahu al muhallikin yarhamillahu al muhallikin yarhamillahu al muhallikin sai da manzon Allah ya faɗa su uku kenan a na hudun manzon Allah ya ce wal muqassirin an gane ku kenan me ake nihi a na hudu kenan in ka ɗauki waccan addu'a da manzon Allah ya yi su uku kenan su a kalima ta hudu ce kenan a cikin na hudu manzon Allah sai ya ce wal muqassiri kenan akan wanda akan nan da yace kenan qala fi rabi'a wa qala fi rabi'a wal muqassiri to a wannan riwaya ta gaba sai yake Abu Hurairah yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce Allahumma ghafir lil muhallikin manzon Allah ya ce ya Allah ka yi gafara ga masu yin aski qalu walil muqassiri sai suka ce ya rasulullahi ce da waɗanda suke yin saisaye su ma Allah ya yi musu gafara manzon Allah sai ya koma cewa Allahumma ghafir lil muhallikin ya Allah ka yi gafara ga masu aski qalu walil muqassiri suka ce ya rasulullahi ka ce da masu saisaye qala ha salata manzon Allah sai da ya faɗa su uku an gane ko sai da ya faɗa su uku kenan Allahumma ghafir lil muhallikin Allahumma ghafir lil muhallikin sai da ya faɗa su uku kenan qala walil muqassirin a addu'arsa ta uku kenan sai ya hada da su kenan su su ne ta cikin hudu kenan addu'a ta cikin hudu nan da yace yake cewa wa qala fi rabi'a kenan addu'a ta cikin hudu sai yace Allahumma ghafir lil muqassirin kenan bayan su wannan kenan ya musu so uku kenan su wancan sai ya ƙara ta hudu ta hudun ita ce kenan manzan Allah ya yi ga waɗanda suke masu saisaye kenan a nan fuskar wa ƙalafin rabi'a kenan a na hudun da ya ce Allahumma gafir lil muhallikin Allahumma gafir lil muhallikin sai da ya so a na hudu sai ya ce Allahumma gafir lil muqassirin ya Allah kai gafara wato ga masu saisaye wanda ko ya dauka akan ta uku kenan da ya addu'a so uku da ya ce Allahumma gafir lil muhallikin Allahumma gafir lil muhallikin Allahumma ghafir lil muhallikin a ta uku kenan sai da yace lil muhallikin sai yace wal mukassirina shine anan hadisi na gaba wato nafi ke cewa lalle abdullahi dan umar ke fada cewa halakan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama wa qa'ifatu min ashabi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da wasu jama'a daga cikin sahabbansa a ran nan wato gaba ɗayansu sun yi aski wa kassara ba abu wasu kwasi suka yi saisaye kenan wasu sahabbai suka yi saisaye wasu suka yi aski maza Allah sallallahu alaihi wasallam aski yayi da yawa daga cikin sahabbai sun yi aski tare da shi amma wasu sai suka yi saisaye kaga a nan waɗanda suka yi saisaye su ne suke neman cewa su ma a tarar da su a cikin addu'ar domin sun ji addu'ar manzon Allah ya keɓance ta da wanda suka yi aski kuma wannan dalili shine yake nuna mana yin aski wato yafi yin saisaye kuma wannan dalili an gane ko domin me yasa domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai da yima masu aski addu'a su uku sannan a karo na hudu manzon Allah ya yi addu'a ga waɗanda suke masu yin saisaye wanda kuma in ka koma nasi na alkur'ani Allah ya ce wala ta haliku ru'usakum hatta yablugha al-hadiyu mahilla kar ku aske kanku wato sai hadaya ta isa wurin yankanta anan ubangiji ta'ala yayi amfani da lafazin aski haka kuma a can ya gabatar da aski akan wato saisaye laqad sadaqa Allahu rasulahu ru'ya bil haqqi la tadkhulunna al-masjid al-harama insha Allahu aminina muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafu anan Allah sai ya gabatar da aski wato akan saisaye gabatar da aski akan saisaye na nuna mana askin yafi muhimmanci sannan kuma wannan na nuna mana wato aski da saisaye ibada ce mai zaman kanta wato a cikin aikin haji dan aiki ne daga cikin ayyuka na haji in ba dan aiki bane daga cikin ayyuka na haji to menene addu'a anan ita halak ba maganar lada a cikinta in aka ce abu wanda yake na halak ba maganar dan ka aikata halak tsantsarta a ɗauki lada a baka sai dai in ka aikata halak ɗin da wata kyaukyawar niyya wannan niyya ita ce za ta rikida halak ɗin ta mai da halak ɗin ya zamanto ibada don haka aski da saisaye baya zamantowa ibada sai a cikin hajji ko umra matsayin shi kenan halak ne shine a nan riwaya ta gaba kenan wannan da ya ce halakan nabiyu sallallahu alaihi wasallama wa ƙwa'ifatu min ashabihi wa qassara ba'dhum manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wasu jama'a daga cikin sahabbai sun yi aski wasu kwa sai suka yi saisaye kenan wannan na nuna mana halaccin kowanne mutum ya yi a lokacin da ya kunce harami illa kasancewar yin askin ya fi saisaye hadisi na gaba abdullahi dan abbas ke cewa muawiya allah ikara masa yadda ke cewa kasurtu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi mishkas ya ce na ma manzan allah sallallahu alaihi wasallama wato saisaye da abin da ake kiran shi mishkas abin da ake cewa mishkas wato wani kai ne irin na kibiya wanda ake sanya shi a jikin 'yar sanda sanda ce wadda take gajera wadda bata kai ba tsawon mashi to karfen da ake sokawa a jikinta wato ya fi tsinin kibiya wato faɗi yana da faɗi to da wannan kenan shi karfen yana da kaifi da shi yawa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai ma'ana ya rage mishi gashi an gane ko shine kuma sai yake cewa akan marwa anan kenan akan marwa kamar yadda yake cikin wata riwaya amma wannan ba yana nuna cewa a hajjin bankwana domin a hajjin bankwana abu wanda yake tabbatacce manzon Allah aski yayi wanda karin manta bayani ya gabata a darasin mu na sunan Tirmizi da manzon Allah ya aske gashin shi bangaren dama ya ba Abu Dalha da aka aske bangaren hagum ya ba Abu Dalha ya ci in ya so a raba ma jama'a to shine anan yake cewa nama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai sai bi mishkas wato shine da wani tsinin mashi kenan wanda yana da faɗi kuma yana da kaifi don haka ya yanke gashi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kar ka yi tsammanin kamar sai sai a sai sai a duka a kama gashin kenan ana yankewa domin gashin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gashi ne mai tsawo wanda ya zubo kan kafadarsa a takaice dai yin aski da yin saisaye kowanne ya halatta a cikin hajji ko umra na insha Allah ta'ala za mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك